mu ta hadisin abu sayyid al-khudri da yake cewa duk wanda ya mantuwa bai yi wata sallah ba ko yayi bacci bai samu yayi ba to yayi ta a lokacin da ya tuna ta ko ya farka daga baccin kun gane bai ware wani irin lokaci bai ce in dai ya tuna da haka ko da ka tuna wannan sallan ne a daidai lokacin da rana take fitowa za ka yi ta ta da cewa lokaci na karhanci wadda makaruhi ne mutum ya yi wata sallah a lokacin haka ko da daidai lokacin da rana take faduwa ne mutum zai yi ta a lokacin in dai a lokacin ya tuna domin annabi ya ce fala kafara talaha illa zalik ba ta da wani kafara ba abun da za ka yi a yafe maka wannan rashin yin sallan da baka yi ba sai ka yi ta kawai a lokacin ta a lokacin da ka tuna din don haka kenan shi biyan bashi bashi da wani lokaci ayyananne da za a ce sai an jira lokacin sallah mai irin sunanta kafin a yi don haka kana tunawa ko kana farka a baccin ka yi ta ko da kowane lokaci ne ba a zaɓa mata lokaci ya ce hal ya tanaffalu mana alaihi alqada tambaya shin mutumin da ake bin sa bashin wasu salloli ya halatta gare shi yayi wasu nafilfili wadda suke na neman lada bayan kuma ana bin sa sallan farilla ya ce wala ya tanaffalu mana alaihi alqada'u wadda ake bin sa bashin sallah ba zai zo kuma ya kama yin nafilfili ba domin sai ya zama kamar mutum ne da ake bin sa bashi kuma ya kama yin kyauta ana bin ka bashin dubu goma da ka tashi kuma sai wadda yake bin ka bashin kaje ka bashi kyautan dubu biyar ai baka yi komai ba biya shi bashin sa kawai ka sauke nauyi don haka idan ana bin ka bashin salloli ba za kuma ka kama yin sallolin nafilfili ba sai ka biya wannan bashin bisa ga ka'idan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba na ba zai taba yin wani abun da wato zai burge ni in so shi in kaunace shi ba fiye da yi abun da na dora masa a matsayin farilla shine abun da zaka burge Allah kai masa daidai yadda yake so sannan kuma daga baya ne sai ka ƙara da nafilfilin sai Allah ya daɗa san ka daɗa samun kusancinsa don haka dai sai in ka fara yin farillai su ne number one in suka cika sannan sai ka zo maganar nafilfili amma ba zai yi farillan ka ba su cika ba kuma ka je kana yin nafilfili kawai mutum ne ya ƙi yin azumin wata ramadana kuma ya je yana azumin litinin da alhamis kullum kaga wannan ba zai amfana masa kawai ba ga abin da yake na wajibi bai yi ba kuma ya je yana yin abubuwa na nafilfili da wadda suke na tatsawuyi kun ga wannan ya daidai da irin yadda wato wasu daga cikin dattawanmu wadda suke da shekaru musamman wadda suke da tunani irin na da kusan a watan rajab ake ce masa wata ne na azumin tsofaffi da aka samu dattijo tukub-tukub wato wadda ba zai iya jura azumin ba amma tun da an ce wannan azumin wata tsofaffi ne zai daure zai yi duk yayi watan nan guda amma ramadana ta zo kuma sai dai a ciyar to kaga wannan an yi baya ba zani yayi rajab kuma amma ramadanan ya gagara to kaga wannan kuskure ne don haka kenan in har kana so kai na filfili dole sai ka cika farilla kafin ka samu daman yin wannan yace wala yusalli duha daga cikin sallolin nafilfilin da ba a bawa mutum dama ya yi su ba mutukan ana bin sa sallan farilla ba zai yi sallan walaha ba shi ma nafila ne wala qiyama ramadan haka nan ba zai zo yayi wato tsayuwan wata ramadana ba qiyamul layl wala yajuzu lahu yace to amma akwai salolin da suke nafilfili ne duk da haka ko da ana bin ka bashi so an halatta maka zaka iya yin su shine yace su ne wanda suke halatta gare shi ga misalan su yace illa shaf'u wal witru kamar shafa'i da wutri wannan kan koda ana bin mutum ba su sukan sallah to ya halatta yi su saboda me su masu lokaci ne saboda kuma shari'a ya karfafa yin su ya kwadaita cewa akwai falala da yawa wajen yin waɗannan salloli na shafa'i da wutri idan muka dubi hadisin Abu Huraira da yake cewa ausani khalili bi thalathin bade daɗi na wanda nake matukan so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya da wasu abubuwa guda uku yace na farko a wato an asuma thalathata ayyamin min kulli shahr na ya azumin kwana uku a kowace wata kan da yadda wata ya shiga har ya kare ban yi azumi na kwana uku a cikin sa ba na biyu sai yake cewa wa an otira qabla an anama sannan na tabbatar nayi wutiri gabanin na kwanta bacci na yi wuturi mai raka'a ɗaya bayan na yi shafa'i kenan sai a ɗora wuturi kuma gabannin wato a kwanta bacci don haka dai kun ga daga cikin muhallin shahidin mu a hadisin shine wa an utira qabla an anam don haka lalle wannan da matukan muhimmanci mutum ya rika yin shafa'i da wuturi kuma wannan ko da ana bin sa bashin salloli wal fajru wal idan haka nan abin da ya shafi wato sallan da ake yin sa na raka'atal fajri salolin nan rakoi guda biyu gaba wato na fitowar alfijir gabanin ayi sallar asubahi to su ma yana da muhimmanci a rika yin su koda ko ana bin ka bashin sallah saboda muhimmancin sa yadda manzo Allah ya albishi da cewa wato raka'atal fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha rakoi guda biyu na sallar alfijir din nan sun fi duniya da abin da yake cikin ta don haka bai kamata a ce suna wuce ka ba tun da gashi ko da ana bin ka bashin salolin farilla an halatta maka su waɗannan zaka iya yi saboda falalansu wal idani yace hatta sallan idi guda biyu ko da ana bin ka bashin wasu saloli na farilla ka iya yin su wannan fa a maza ba wanda suke ganin sallan idi a matsayin sunna ne ba farilla ba nafila ne ba ba dole ba amma wasu daga cikin malamai suna ganin ma ai sallan idi dole ne wannan yasa ma har ake ɗaukewa mutum wato sallan juma'a ba dole bane idan ya dace da ranar idi alayi halin dai shi malam ya tafi akan cewa idi shi ma nafila ne ba farilla ba don haka ya sako shi a cikin nafilfilin da koda ana bin ka bashin wato farillai zaka iya yin su wal khusuf haka nan kuma sallan khusufi wato zazzabin rana ko kisfewan wata idan aka samu wannan matsalan akwai sallan da ake na addu'a da neman Allah ya yi halin da ake ciki to wannan kan ko da ana bin ka bashin saloli ba za ce ai to ba zan yi ba saboda ana bin bashin saloli wannan kuma nafila ne eh nafila ne mai matukan muhimmanci wanda ake neman yayewan wani damuwa wanda shi wannan dole ka shiga ayi da kai yana da muhimmanci walistisqa da kuma addu'ar roƙon ruwa sallar roƙon ruwa kun ga ko da ana bin mutum bashi tare da cewa wannan sallah ne wanda yake na nafila to lalle mutum zai shiga ayi da shi saboda wato sallah ne mai mutukan fa'ida na neman wata mafita ne ta yadda ba wai kai ka kirkiro zaka yi ba yanayi ne ya hukunta a yi din saboda ana ta shan wahala ga zafi ga rashin ruwa kuma ya kamata a ce ana ruwan lokacin ruwan ne kuma sai ya zama ruwan ya tsaya don haka sai a roki Allah ya shayar da mutane ya shayar da dabbobi to wannan ba za ka ce a tunda ana bin ka salolin farillai ba za ka yi shi ba to saboda haka waɗannan su ne kaɗan daga cikin salolin da lallai ko da ana bin ka salloli na farilla za ka yi su da tare da cewa su ɗin na filfili ne to a nan wajen nake son alakanta mana da yanayin da muke ciki tare da cewa lokacin da ya yi kusan wucewa daman ta yi kusan karewa na maganan sittu shawwal kun san kamar da kowa ya san hadisin annabi ya ce man sama ramadana thumma atbahu sitta min shawwal kana ka siyamid dahr duk wanda ya azumin wata ramadana sannan ya biyanta baya da azumtan kwana shida daga cikin watan shawwal wannan ya zama kaman ya azumci shekara guda ne to a nan wurin sai wasu malamai suke cewa hadisin fa annabi ya sa sharaɗin man sama ramadana cewa sai in ka yi ramadana ne sannan ka biya baya da yin azumin sittu shawwal kenan idan mutum bai ramadana ba kwata-kwata ko bai yi cikakke bai wasu kwanaki wasu kwanakin kuma tafiya ya kama shi ko rashin lafiya bai zama cikakken wata ramadana ba shin kenan ba shi da daman ya yi wannan azumin na kwana shida wasu malamai suka ce eh ko bai da dama saboda me ga abin da ake binsa na dole ya zo yana yin nafila ba a yadda masa ba kamar da muka wuce ɗazu wasu kuma suka ce a'a mutum zai iya yi saboda me abin da ya sa zai samu daman yi a shi wannan biyan bashin da ya ɗoru a kan mutum na kwanakin wata ramadana an ba mutum dama a tsawon shekara zai iya biyansu ba iyakance masu cewa ana shan ruwa dole biya ba nana isa ta kasance tana cewa ma ba ta biyan bashin da ake bin ta na ramadanan da ya wuce har sai a watan sha'aban wanda daman daga sha'aban sai ramadan da aka ta ce ba ta biyan bashin sai ana dab da shigowar wata ramadan ta biya bashin na bara da ya wuce to da aka kunga shi biyan bashi ba dora maka dole dole ka biya ba a lokaci guda kana daman ka biya tsawon shekaran kai dai kada ka yi kuskure da sakacin har a ce wata shekaran ta dawo baka biya na bara ba amma shi sitti shawwal a shekaran sau ɗaya ne babu wani wata mai suna shawwal in ba wannan ba shi kadai wannan kwana talatin na wacce shawwal din yana wucewa to sai dai kuma a jira na baɗi to da kun ga shi wannan azumi ne kenan mai lokaci ta yadda in baka yi shi ba kenan ya wuce ka wannan ladan ya kare saboda haka mafi ingancin magana idan mutum ya zama ana bin sa bashin watan ramadana kuma wasu kwanaki ne wadda ba su da yawa to abin da ya fi dacewa ya fara biyan bashinsa da ake binsa na ramadana saboda ya cika lissafi ramadana cif cif sai ya zo ya biyan ta da yin waɗannan guda shidan sai ya zama ya dace da hadisin wadda ya azumin watan ramadana kwana talatin kenan ya zo ya wannan shidan kaman ya yi azumin shekara guda ne kuma daman lissafin ai shi ne alhassanatu bi ashri amsaliha kowane aikin lada ɗaya allah yana ninka yi sau goma cewa idan mutum ya yi azumin kwana talatin idan aka ce talatin sau goma kwana nawa kenan ɗari uku to kun ga kenan mutum ya samu wata goma cur idan ka zo kai azumi shida shi kuma shida sau goma nawa zai zama sittin kun ga an samu wato wata biyu kenan ga wata goma na ramadana ga wata biyu na waɗannan na shawwal guda shida kun ga ya zama nawa kenan na shekara guda ɗin kaga kenan mafi kyau shine mutum in ana bin sa bashin sai ya yi ya cika sai kuma ya zo ya na shi ah, na shawwal ɗin idan kuma ya zama bashin na da yawa ta yadda lokacin ba zai kai har ka gama biyan bashin kuma har ka yi shawwal ɗin ba adadin ba zai kai ba to shikenan sai ka haƙura da biyan sai kai da shawal ɗin Allah ya ga zuciyanku kuma za ka samu ladan ina fata an gane to wannan shine abin da ya bi kamata a maimakon an haramta wa mutane wadda ba su samu daman su yi azumi cikakke na ramadana ba a ce ba za su yi shawwal ba a abu na kusa da ƙarshe da malam ya kawo ya ce mata ya juzu liman alaihimul qada'u an yusallu jama'atan yaushe ne ya halatta ga wadda ake bin su bashi su yi sallan jam'i su haɗu idan ba su kaɗai ba ne ba mutum ɗaya ba ne ba sai ya zama kai ana bin ka bashi ni ma ana bin da bashi kai ma ana bin ka sai mu haɗu ya halatta mu yi- mu yi jam'in sallan da ake bin mu na bashi wadda lokacin ta ya riga ya wuce ya ƙare ya ce wa ya juzu liman alaihimul qada'u ya halatta ga wadda ake bin su bashin sallah an yi sallo jama'atan su haɗu su yi sallan a jam'i idastawat salatuhum amma ce sharadi idan sallan nasu ya zo daidai da juna ya zama azar ake bi na azar ake bin ka azar ake bin ku to zamu yi zuwa mu haɗu sai mu yi wannan sallan azar din koda bayan magariba ne sai ya zama mu tura mutum guda ɗaya sai ya ja mu sallah a matsayin jam'i kuma za mu samu ladan mun yi jam'i yafi a ce kowa ɗaiɗai ko ya je ya nasa sallan azar din wannan kun ga ana, an- ana tuna mana cewa ko da ba lokacin ta bane a matsayin biyan bashin ya halatta a zo a haɗu sai ya zama an biya bashin sallar da ta wuce haka ko da ba ita guda ɗaya bace ba ma'ana salolai da na kwanaki sai ya zama dukkanmu watakila wani abu ya ritsa da mu ta yadda ba mu samu dama muka yi wasu salloli na wasu kwanaki ba to idan muka zo wajen biyan bashin ya halatta mu tura limami ɗaya mu yi ta bin sa yana ta biya mana bashin muna bin sa muna sallar tare an fahimta abu na ƙarshe da mali ya kawo ce kam yusallin ladina siya adada ma alaihi min alqada wai salloli nawa mutum zai yi a yayin da ya manta yawan adadin rako'in da ake bin sa ko sallolin da ake bin sa na bashi ya manta ma shin sallolin nawa ne saboda watakila suna da yawa ko saboda jimawansu bai tuna ba sai yanzu ya ma manta ma shin salolin kwana nawa ne ko sallah guda nawa ne ake bin sa bashi gashi kuma yanzu yayi azaman yana so zai biya wannan bashin to yaya zai yi tunda ya manta adadinsu malam ya ce amsawa man nasiya adada ma alaihi min alqada duk wanda ya manta adadin abin da ake bin sa na bashin sallah salla adadan hatta la yabqa ma'ahu shakkun to wannan ana so yi sallah na wasu adadi mai yawa ta yadda shi a karan kansa zai ji yaqinin yanzu ba ya bi- ya gama biyan bashi da haka duk da bai san iya adadin ba to yi adadi mai yawan da shi a karan kansa ya ji a jikinsa fa lalle yanzu insha Allah ba abin sa wani bashi to wannan shine abin da mutum zai yi kuma hujjan wannan maganar shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya kasance mutum yana sallah fanasiya a salla thalathan au arba'an mutum yana sallah ne sai ya manta "Oh, shin yanzu raka uku ne ne ko raka a hudu kana sallar isha da kai raka uku misali sai kana eh ka eh ka samu rudani kana tunanin yanzu zaman ta yin karshe zaka yi ka cika sallan kenan ko kuma akwai saura to annabi yace falyatrahi shak mutun yayi watsi da shakka wal yabni ala mastaiqan sai mutun yayi gini akan abin da yake ne yaqini me yaqinin shine ya dauki adadi mafi karanci sai ka dauka kawai yanzu ukun ne sai ka ciko guda daya in ka dauka hudu ne kuma ta iya ya zama ukun ne kaga an biyo ka bashi don haka ko da hudun ne sai ka dauka a matsayin uku ka karo sai sallan ka ya zama raka'a biyar daidai ne a gun Allah kaga dai ba a bi ka bashi ba to wannan shine to haka tunda bangaren yawan rakoi da ka samu shakka annabi yace ka dauki mafi karancin lamba ka yi amfani da shi to haka wajen abin da ya shafi adadin yawan sallolin idan ka manta nawa ne sallolin da ya kamata ka biya bashi to sai ka ɗauki adadi mafi ƙaranci misali idan kana iya tunan cewa watakila sallan sallah guda biyar ne ko guda hudu to anan sai ka ɗauki adadi da yake mafi yawa a lokacin sai ka ɗauka cewa biyar ne ta yadda kaga in hudu ne ma dai to ai ka zo hudun har ka wuce a maimakon kana tunanin biyar ne ko hudu sai ka zo ka ɗauki hudu kaga watakila ban yi zama biyar ɗin ne an bi ka bashi to da haka kullum ana so ka duka kini akan yaƙini kamar da annabi ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokonto ka koma akan abin da baka kokontansa ta yadda ka tabbatar cewa dai yanzu in ma dai ana bin ka bashi wato ka riga ka wuce kamar misali abin da ya shafi makin ne idan aka samu cewa kana da maki 80 anan kana da 70 a jan kaga duka kowanne dai a ne distinction ne amma kuma wanne ne yafi wani shine 80 din ta da cewa matsayin ku a wajen grading din amma kuma idan aka zo wajen yawan makin ai wannan yafi kaga mutum bai je 80 ba sai da ya wuce 70 don haka idan kana kwantan 70 ne ko 80 yi 80 ka ka wuce 70 din ka je wancan din in ya zama na shi din ne to ka kai daidai in kuma ya zama na ma a 70 din ne to sai dai ya zama kai ƙari ma'ana ba dai ba za a bi ka bashi ba to alayi halin wannan shine a rika gini akan yaqini kar a gini akan zato Allah ta'ala ya faƙar da mu ya samu dace zamu shiga babi mai matukan fa'ida tare da cewa dai duka babukan da muke din masu fa'ida ne amma wannan saboda rikicinsa da wato abin da ya shafi daure-daurensa wannan yasa yake da matukan fa'ida ya kamata dole mu yi shimfiɗa na musamman tun yau in fara gaya mana akwai babi mai mahimmanci da yake gabanmu shine maganan rabkanuwa wadda mutane da yawa suna da bukatan sanin wato hukunce-hukuncen rabkanuwa idan kaza ya faru mai za a yi idan kaza ya faru wani abu ya kamata idan a gyara sallah Allah ya samu dace kuma kusan shine ma abin da ya dau kaso mafi yawa a cikin littafin domin daga nan babu wani babi kuma shine na karshe shine ja bayani aka tayinsa da haka za mu bar shi zuwa wani sati idan Allah ya kai mu sai mu dora abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren Allah ta'ala ya yafe mana wasu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la